kuma duk da cewa a zahiri dai ba bauta amma akwai wata irin bauta da take kanai ne bayi sai a samu bawa yana cikin wani nau'i na bauta dangane da rayuwa mutum ne zai zamo ga rigima babba a gabansa misali ga dasa yana shirin yi mata aure ga bashi ana binsa ga jari babu ga shi a gidan haya yake ana binsa kudin haya watanni da dama ana damunsa cewa za a fi da shi yanzu wannan saboda Allah ai yana cikin wata bauta yana cikin wata bauta tunda tunaninsa ina za shi gane zai mai da hankali jarin wanda babu ko bashin da ake binsa wanda ba halin biya ko yan nan tasa da gashe an yi sa rana ana magana bikin watan gobe ko ma watan ya kama ko kudin hayar da kullum masu gidan suke matsa masa masu ko ya fita ya ba su gidansu yanzu wannan a samu wani wanda Allah ya horewa ya kulle wani abu mai kauri ya bashi wanda ko da bai biya masa duk bukatun nan ba amma ya isa ya biya ɗaya ko biyu a ciki ai shi ma an fanso shi shi ma an fanso shi shi yasa sai ya zama fakkura gaba ne da aka ba ce babba saboda masu yin haka ai da wuya masu yin haka da wuya kwarai aka ba ce babba amma kuma in an yi hakika an yi fakkura gaba wannan ma fakkura gabacin ne to babu farla ihsani ila al-mamluk babu farla kyautatawa zuwa wanda yake bawa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ku bauta wa Allah ka ku tarar da wani da shi ku kyautatawa mahaifan ku kyautatawa ku kyautatawa ƴan uwanku ku kyautata wa marayu ku kyautata wa almajirai ku kyautata wa makotan ku yan uwa makocin da yake dan uwa ne ku kyautata wa kuma dan makocin da yake shi bare ne ba dan uwa ba makotaka ce dai kawai aka hada ku kyautata wa kuma wanda yake kun hada kun hada da shi a wajen tafiya wanda tafiya aka hada ku da shi to ku kyautata masa hakanan ma kuma duk matafiyi ku kyautata masa sannan ku kyautata wa bayu ku abinda daman ku ta mallaka kaba daga ma'aruri dan suwaido ya ce wato shi ma'aruri yana cikin manyan yana cikin manyan tabi'a ga kuma Allah yawan rai idan ya mutu hijira ta ɗari da ishirin ne hadisin sa duk masu littattafan nan shida sun tattace shi ya ce na ga abazar da gifari Allah ƙara da gare shi alhali yana sanye da wata tufafi ta gani ta faɗa yaron ma yana sanye da kamatar kansa da irin tufafin mai gida mai gida da tufafi bawa da tufafi iri daya sai na tambaye shi a'a abu zari ya haka irin tufafin da kake sawa a ce shi bawan ka zai sa ai ba za a gane wa ai mai gida ba waye yaro sai abu zarin ya faɗa cewa sun yi faɗa da shi da wani mutum zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Abu Zarin ya aibata wancan da cewa shi uwarsa ma da take baka ko asalin ta baiwa ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da Abu Zarin kai kam lalle Abu Zarin mutum ne da hayyau halin jahiliya bai rabu da kai ba ai bayan ku ƴan uwanku ne wa hawa lukum ni'ima ce da Allah ya yi muku Allah ya sanya su ƙarƙashin hannayenku. Wanda Allah ya sa ɗan uwansa na ƙarƙashin hannunsa, to ya ce da shi daga duk abin da shi ma ya ce, kai ya ce ga abincinsa daban ga abincin bawa daban, ba haka ba. Ya tufatar da shi irin abin da yake tufata, irin tufafin da yake sawa to shi ma bawan ya masa irin wannan. Manzala ya ce ka ku ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu. In kuka ɗora kuka sa su su yi aiki to ku taimaka musu ku taimaka musa aikin buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisin shi yasa bauta musulunci ya tabbatar da bauta ba musulunci ba ne ya kirkiro bauta ya zo alhali ana bauta amma ko musulunci ya kawo tsare-tsare da yawa ne ya za a kula da bawan cewa ai bawan ma dan uwanka ne bawan naka dan uwanka ne abinda duk ka ji shi ma ya ce abinda ka sa shi ma ya sa irin tufafin da ka da ka sa shi ma ya sa kuma aiki ka sa shi ya gwargwado in ka sa shi ma aikin da yake da wuya to kai ma ka tuɓe ku yi tare ka taimaka masa akai nan da musulunci ya kawo su tsare-tsare da yawa na 'yantar da bawa ka faɗi cewa ‘yantar da bawan wani matsayi ne mai girma a wajen Allah sannan wasu abubuwa ake wanda suke bukatar jabar cewa sai an ɗora aka ce ɗora ɗaya daga cikin ɗorin shi ne ‘yan tabawa aka wanda ya kisa da kuskure aka ce ‘yan tabawa ko haka nan wanda ya zihari aka ce ‘yan tabawa wanda ya sha azumin ramadan da gangan kafara ta kama shi aka ce hawa to shi irin wannan da aka kawo abu ba da yawa na ‘yan tabawa wannan hanyoyi ne da musulunci ya bi don rage bauta da tsara ta amma kuma musulunci bai zo da cewa a kashe bautar ba shi ya wanda ya ce ya kawo kashe bauta hakanan da gangan wannan ya ƙirƙiyati ne akan hukuncin Allah ya yi ƙirƙiyati ne akan hukuncin Allah an kashe waccan bautar amma an kawo wata bauta ta duniya wadda ta waccan muni ta fi waccan shiga jiki ta fi waccan shiga jiki don waccan din ita ce aka fi tsarin musulunci to ina za a yi bawanka ya sa tufafi ka sa tufafi iri daya to waye mai gida a ya zama kowa ma kamar mai gida ne a cikin hukum ka ci abinci ya ci abincin irinsa amma ta yi wannan ba shi bane sai aka dawo aka jefa mutane a cikin yunwa da bala'i amma ana da'awar an kashe bauta ko wata bauta aka kashe to wa an abi hurairata an karbo daga abi huraira Allah ya kare da gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah ya ce Iza ta ahadakum hadimuhu bi dayanihi idan hidimar ɗayan ku ya kawo masa abincinsa nan yana daga inda yake gabatar da makoli yake wajibi saboda fa'ilin ya kunshi lamiri wanda yake komawa kan makoli yasa idan da an ce an gabatar da fa'ilin akan makolin sai ya bayu zuwa abin da ake kira audun ramiri ila mutaakhirin lafzan waru rutubata cewa da niri ya koma zuwa abin tahiri lafzan wa rutubata kamar na qur'ani ne wa iztala ibrahima rabbuhu kaga shi ma aka gabatar da maf'ulin shine ibrahima akan fa'ilin shine rabbuhu to ko sakana dan sakana ba jara baniha sakana jara baniha nan ma dole aka da dara da to idan mai hidima ɗayanku bawan ɗayanku ya kawo wa shi mai shi mai gida ya kawo masa abinci ya zo masa da abincinsa fa in lam yajlisu ma'ahu to idan yace ba zai zauna da bawan nan tare da shi ba su ci abincin tare ya miƙa masa ko noma ɗaya ko noma biyu ko abinci ɗaya ko abinci biyu innahu waliyyu biladin domin shi bawan shi ya sa yayi kokarin dafa abincin nan ba daidai bane a ce me dafa abinci daban me cin abincin daban ai wanda ya dafa abinci ko yayi wahala abinci shi ma ya ci daga ciki shi ma ya ci daga ciki amma ba zama ba haka ba to Buhari ya rawaito wannan hadisin kukulatu ana fadar da ramar Hamza ita ce loma babu faralar bawa yuwaddi hakan lahi wanda yake ba da hakkin Allah da ke kansa yake ba da hakkin masu gidansa kuma. Haka daga ɗan Umara Allah ya ƙara yadda gare su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika bawa idan yi nasiha ga mai gidansa wato ya kyautata ga mai gidansa bai wani ha'inci ba duk abu wanda ya ga ya dace haka yake dan lamarin mai gidan ya tafi daidai wa daida kuma ya kyautata bautar Allah to za a bashi ada ninki biyu in an tace ladansa ninka masa za Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin an karɓo daga Abi Huraira Allah ya kara yadda gare shi yace Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-muslihi ajrani bawa wanda yake mulkin wani ne in suna tafi da lamarin sa bisa gyaruwa ya mai gidan zai gaba ba wai cutar mai gidan ba ko ya ga abin da ya dace ya dan mai gidan ya gaba amma ya ki to za a bashi lada biyu wallazi nafsu abi hurairah bi yadihi na rantse da ubangijin da numfashin abi huraira ke hannunsa wato wannan mutaraji ne a cikin hadisi ya ka wanda yake hadisi wanda yake marfu'i shine lil abdi lil mawluki muslihi ajrani shi ko wannan daga wallazi nafsu abi huraira ce bi yadihi mutaraji ne wal mutarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazil ruwati tasara to domin ya fi sabilillah wallahi in ba dan zuwa yaki a cikin tafarkin Allah ba da kuma haji da zayawa in biyayya ga uwata da na so in ji Abu Huraira in mutu alhali ina bawa saboda ganin an ce lada ni ki bi zan samu amma da yake ba yaki akan wanda yake bawa haka nan ba haji akan wanda yake bawa haka nan wanda yake bawa yaushe zai tsaya ya kyautata ga uwarsa alhali yana kokarin kyautatawa ga mai gida Abu Huraira ce in ba dan wa'annan abubuwan uku ba to na gwammace ma a ce na mutu ina bawa
ana bi musala shari'a an gaba daga bi musa ashari Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa allazi wanda ya tsaya ya kyautata bauta wa ubangiji yusalli ya sayyidi ya kuma kokarin bayarwa ga mai gidansa abin da yake kansa na hakkin mai gidan min alhaqi na daga hakkin mai gidan wadda da biyayya ga mai gidan da yi masa nasiha wa ajra to za a ba shi lada biyu Buhari ya ruwaito wannan hadisin. Buhari ya ruwaito wannan hadisin. Malamai suka ce akwai wanda yake shi ma ya so ya kama da wannan. Na yake shi ne kamar wanda yake mai wata harka ne ko wani abu ya samo yaro ya sa. Ko ya dora shi akan wani bangaren na harka. Yanzu idan yaron nan ya tsaya ya yi nasiha. ya tafi da abu iyaka inda tunaninsa yake nuna masa cewa ai haka shi ne daidai mai tsaya duban cewa ai sai ka zuwa maka ce musu aiki amma ba biyan ka ake ba ya zama bai damu ba bai damu ba gaba akai ko baya akai a'a shi wannan ya tsaya tsayin daga to shi ma ai zai samu lada wajen Allah kuma in Allah da karshen sa shi ma sai ta yi kyau sai ya zama ta yi kyau da yawa daga farko daga farko ne bawa yake tozarta gabansa saboda matukar an baka amana a maimakon ka tsaya kai gaskiya ka tsaya kana dube dube kana kyashi cewa ai karshen ta ba kai sai ya zamo kai kake nemo kudin amma in mai gida su ake wa tufafi na tsada ko su ake ba mota sawa kai ba a baka ka tsaya kai algushi a ciki to sai ya zamo ka tushe wa kanka gaba har a wajen Allah har a wajen Allah man ka tsaya kai nasiha Allah subhanahu wataala sai ya iya musanya ma Eh, sai ya iya musanya ma kai ma ya zamo an hore ma an gabo ne daga abi musa al-ashari yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ana ninka musu lada na farko mutum da yake daga ahlul kitabi ba yahudi ne ko ba nasari ya ba da gaskiya da annabinsa sannan kuma ya zo ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan nassi ma na qur'ani ya zo da haka ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru Eh, wa laqad fassalna lahum al-qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahum al-kitab min qablihi hum bihi mu'minun to da kuma na biyu bawa wanda yake bawa abin mallaka idan ya zama ya ba da haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin iyayen gidansa kuma sai ko mutumin da yake yana da baiwa ya tsaya ya ladabtar da ita ya koyar da ita ta zamo malama ba a sana ta ba ya kyautata ladabtar da ita ya koyar da ita ya sanar da ita ya kyautata sanar da ita din sannan kuma ya dawo ya yanta ta ya aure ta ita ko ya zamo ta koma a maimakon baiwa tana mata aure tana da dai haƙoƙin da mata aure take da su to shi ma za a ba shi lada biyu za a ninka masa ladansa Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin Jirafuddin Suyuti ya tara wani littafi akan irin wannan wanda aka ce ana ba su ladan su ninki sunan littafin nasa madalakul badaraini tillafi yuta ajrahu marrataini a ƙarshen littafin sai ya kawo magana duk da ya kawo a ciki a wake a takaice yake cewa wa jam'un atafi ma rawainahu annahum yusanna lahum ajrun huzuhum haqqaqa fa azwaju khairil haqqi awwaluhum wa man ala zawjiha aw lil qarin tasaddaqa wa faza bi jawdin wastihadin asaba wal ورود السنتين والكتاب يصدق وأطلق حق الإله والسيدة وغاز تسرى مع جن- مع غني له تقى wa man amatan ya shira fa'a ko ya shari fa'a daba muhsina wa yankiwa min ba'dihi na ataka wa man sanna khairan aw aada salatahu kazaka jabalin iz yujahidu zashaka kazaka shahidun fil bihari wa man atana ulqatu min ahli alkitabi fa ulhika wa dalibu ilmin mudrikun summa muslimun wuru'an ladal fardi shadidi fa hakika wa muttami'un fi hudmatin kaddana wa man bitahil sattin awwalin musliman waka wa hafizu asarin ma imamin mu'azzinu wa man kana fi waqtil fasadi muwaffaqa wa amilu khairin mubdiyan summa in bada yara fara yura farihan mustabshiran bin nazirtaka wa muttasilun fi jum'atin andana batin wa man fi hakan gargada mutasaddiqa wa ma shi yusalli jum'atan summa man atani da yawmi khaira ma fara kifu mutlaka wa man hatfa wa man hatfu qad ja'ahu min silahi wa nafi'un nahadin illi hayadin tasabbaka wa ma shi ladatu shi maikin wa gasirin yadayhi ba da akalin wal mujahidu wal mujahidu uhutika wa muttabi'an maitan haya'an min alihi wa muttabi'il asari fi ma rawatta tuka wa man musafun ya qara wa qarihi mu'riban bi fahmin lima anahu sharif muhaqqaqa wannan shine abin da ya kawo a ƙarshe yace na farko matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda qur'ani ya zo wa man yaqdu من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين kaga an faɗa su ne farko ma sai kuma mace da Allah ya sa mawadaciya ce amma mijin gashi gashi ba hali sai ta ɗauki abu ta ba mijin sadaka to shi ma ladan da za a ba ta ninki ne da a ce wani ta ba haka nan wanda ya dau abu musamman a ce abu ne wanda yake dunkulalle muhimmi ya ba dan uwansa to shi ma ninka masa lada za ninka masa lada za to ya ka kawo su dai da dama kamar su cewa wanda ya shahada a cikin a cikin kogi cewa za a ninka masa lada ko wanda yake ya mutu yana cikin neman ilimi shi ma za a ninka masa lada ko wanda yake alwala ya cika alwala ya kyautata ta gashi ana sanyi amma wannan sanyin baya sa ya alwala ta sama sama haka nan wanda yake a ranar juma'a zai je ya kokari ya kokarin zuwa ya je inda zai zauna zai ji liman da hudu ya hudu ban liman sannan an fara hudu ban sauraron hudu ban yake to shi na sai ya zamo an ninka masa ladansa juma'a sa ta ninka ta ka biyu in ba haka kake ba ladan da zai samu ya ninka naka biyu haka nan kuma wanda yake ya kula da yin la'asar tare da liman wanda kullum la'asar ba ta tsere shi a cikin jama'a to za a ninka masa lada sai kuma mai kiran sallah sai kuma wanda sanda gari ya lalace kowa kasa an lalace gaba ɗaya ana yin abu ba shayi amma shi ya ce wannan lalacewar da aka yi ba da shi ba duk abin da za a yi duk gaba da za a yi da shi duk yayya da za a yi da shi shi ya ji ya gani sai an yi daidai to shi ma za a ninka masa lada ko wanda ya aiki ya aikata alheri yana biwa ba bayyana waye ba amma Allah ya sa Allah ya bayyana wannan alherin da ya to sai ya munna to wannan shi ma za a ninka masa ladan sa biyu ba shi ya jawo ba to ya ka kaban wanda ya wanka ranar juma'a ya wanka daga janaba da kuma wankan juma'a to shi ma za a ninka masa lada biyu haka nan wanda ya sadaka ranar juma'a shi ma za a ninka masa lada za a ninka masa lada haka nan wanda ya raka mamaci ya zamo ya taka da kafa wanda ya raka mamaci ya zamo da kafa ya je ba akan wani abin hawa ba to ya ninka wanda ya hau wani abu to duk dai ya kawo da dama wanda yake aka ce ana ninka musu ladan su Allah ya mana gauna kata Allah ba mu ayyukan wanda za su zamo an ninka su na ya kasance ciyayi ya kasance yana kuka saboda tsananin tsoron Allah harawaye ya rikin hanya a hawa a kudu kukinsa a kuncinsa ya kasance ya kanci abinci tare da namun jeji don kada ya cuɗanyi mutane dabari ya kaito daga wahabu cewa nabi musa alaihi salam ya kasance yana jin inuwa da wata rumfa ya kasance yana ci a wani rami min hajarin a dutse ka ita ne ma yake sha dan ya shiraba idan yana nufin ya sha kamar yadda dabba take sha sai ta sa bakinta a cikin ruwa don kaskan da kai ga Allah ta baraka wa ta'ala da abin da Allah ya girma shi da shi na daga zantar da shi da yi ya musa in sana tuka akan na me ta da jiwa bi kalani wa huzma ake tuka ko kun mina shakirina godiya ga Allah ta neman sa shine a nuna kaskan da kai labaran da aka rawaito daga annabawa a cikin wannan baki ɗayansa a bar rubutawa ce sun su a cikin cika da kyawawan ɗabi'u da kyawun tsora da tadodi a masani ce ta yi shora kwarai ba za mu tsaya tsawaitawa da kawo ta ba kakkace za ka waiwaya ɗan uwa zuwa abin da kake samu a littattafan wasu jahilan masu tarihi ko masu tafsiri daga abin da yake ya saba wa abin da ka ji a nan abin da ka ji a nan shine gaskiyar lamari in ka ga wani ya saba da wannan to ka kau da shi ba daidai ba ne ba haka lamarin yake ba alhamdulillah an karbo daga abin huraira Allah ya kara yadda a gare shi cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya biya shi mutumin nan sai ya kausasa wa manzo sallallahu alaihi wa sallama sai sahabban manzon Allah suka yi nufin su riki mutumin nan sai masa ladabi mai tsanani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da uku ku kyale shi ai shi ne wanda yake bin bashi yana da damar yi magana tun da dai shi ke bi sannan kuma ya ce ku ba shi raƙumi wanda yake shekarunsa sun yi kamar shekarun raƙumin da na karɓa a wajensa raƙumin da ya bani bashi suka ce ya rasulallahi min sinni mu ba mu samu sai wanda yake ya fi daga shekarun raƙumin da kai ka karɓa karanta a wajensa. Sai maza Allah ce, ku ba shi wannan ɗin, ku ba shi wanda ya fi nasa. domin wanda yake mafifici a cikinku wanda yake ya fi ku kyautatawa a wajen biya wanda yake ya fi ku kyautatawa a wajen biya in ana bin sa to shi ne ya fi a cikinku hadisin nan da buhari da musulun sun ruwaito shi haka ba ga jabi ibn abdullahi allah kare da gare shi cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Ubangiji ya ji kan mutum wanda yake mai sauƙaƙawa idan zai siyar idan zai siyar ƙoƙari yake ya sauƙaƙa ba ya tsananta ba. Haka nan kuma mai sauƙaƙawa idan zai siya. Idan kuma zai siya sauƙaƙawa yake ba tsanantawa yake ba ba cewa shi in zai siya sai ya samu riba mai yawa. In dai ko ka samu abin da ya samu shi kenan sai ya siya. Allah sa albarka. Haka nan idan zai siya ba tsanantawa yake ba shi sai abin ya yi matuƙa ara ba ba haka ba har ya kai zuwa mai sayan masa a ce bai samu komai ba ko ko abin da ya samu kankani ne kwarai ko kuma idan ya nemi a biya shi bashi Buhari ya ruwaito wannan hadisin. An tabar ga dai kasa da Allah ya ƙara yadda a gare shi. Ya ce, Na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, An yi najiyahullahu wanda a ce Allah ya tserar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama haka zai faranta masa rai. Amur Usirin to ya kokari ya ga ya sauƙaƙa daga wanda yake bi bashi wanda bai da halin biya. Ko ma ya rage masa, ko dai ya sauƙaƙa masa wato ya ce bashin da kake bi na wanda yanzu ne muka ajali za ka biya ni ka bari sai watan gobe ko sai watan ji muka biya. Ko kuma ya ce bashin da na ke bin ka na dubu ɗari ka bari in ka samu ka bani dubu hamsin. to muslim ne ya ruwaito wannan hadisin an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wani mutum da ya kan bai mutane bashi ya san shi yana faɗa ga yaransa in ka je karɓo bashi ka samu wanda ka je karɓa wajen bai da hali wanda ka je karɓan bashin a wajensa bai da hali to ka kya- ka kyale shi kankacin za ka matsa masa sai ya baka duk inda zai shiga sai ya biya a kakkai haka لأن الله ko dai mu ma ma ci sa'a ranar alkiyama Allah ya kyale mu خلق الله sai ba mutumin nan mai wannan ah, hali ya mutu ya koma ga Allah سبحانه ubangiji ko sai ya ce aka kai ma tunda a duniya kana cewa a kyale bayina ko na kyale ka ai ni ne fiye wanda ya kyale da kai ma ka je na kyale ka duk laifin da kai na kyale Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin عن أبي مسعود an kawo daga abi mas'ud al-badari Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وجميع an yi wa wani mutum hisabi daga wanda suke gaban ku أبي مسعود min alhairi shi ba samu komai ba gare shi na daga alheri إلا أنه sai ko cewa shi yana yin mu'amala da mutane كان مغفرا ya kasance mawadaci ne yana da kuɗi وكان يعود ya kasance yana umartar yaransa su kyale wanda bai da halin biya in suna bin bashi suka je wajen wanda bai da halin biya to su kyale shi قال الله عز وجل da ya mutu sai Allah ya ce ya ce da mala'iku ai mu ne muka fi cancanta ne haka fiye da shi tunda yake cewa a kyale mara shi to shi ma yau da bai da shi din mun kyale shi a kyale shi ta jawo zuwa ku kyale shi muslim ne ya ruwaito wannan hadisin وعن كل شيء an kabla ko zai fatu Allah ya kare yadda gare shi yake ساعة الله تعالى أتى ko utiyar Allahu ta'ala bi abdin min ibadihi an zo wa Allah da wani bawa daga bayinsa ma'ana wani daga cikin bayin Allah ya mutu فأتاه الله shi mutumin nan sanda yake raye a duniyan nan Allah ya ba shi dukiya dukiya mai yawa قال له sai ya ce da shi هذا أن يحبك me kai a duniya na baka dukiya mai yawa me kai da wannan dukiyar قال sai ya ce ai, wato ah, ya faɗa cewa wala turuna na hadisa shi a lahira bawa bai da ikon ya ce zai ɓoye wa Allah magana قال sai mutumin ya ce لا أدري ya ubangiji أعطيتني مالك ka ba ni dukiya dukiyar da ba tawa ba ce taka ce وكنت أبايع na kasance ina ciniki da mutane muna mu'amala da mutane قال منه بجي aljawazu in kyale wanda bai da shi yana daga ɗabi'una ni in wanda yake nake bin sa bashi bai da halin biya sai in ce to ba komai كنت أتيسر أن na kasance ina kuma sauƙaƙawa ga mai shi din ma mai shi din ma wanda nake bi ɗari sai in je kawo sittin ko saba'in kamar ragowar ba komai وأنزل ina saurarawa wanda bai da hali wanda bai da hali ko sai in ce to ba komai sai sanda Allah ya saka samu قال الله تعالى sai ubangiji tabaraka ta'ala ce da wannan bawan ana haku bi zaminka na fi ka cancanta da yin haka تجاوزوا عنه yace da mala'iku ku kyale wannan bawan nawa قال وقوتون أمير ku batunu aririn مأمون da abu masud al-ansari suka ce Allah ya kara yadda a gare su هذا خلينا yadda Huzaifatu din nan ya faɗi hadisin nan haka mu ma muka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe marfu'i ne ba mawqufi ba hadisi ne marfu'i daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mawqufi ba ba wai iyakarsa shi Huzaifatu ba قال مسلم na muslim ya ruwaito wannan hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه an kafa da gari huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya saurara wanda bai da halin biya ولا له ko ko ya rage masa ma ya yi masa rage a cikin abin da yake bin sa bashi صلى الله عليه وسلم Allah ya yi masa inuwa ranar alkiyama karkashin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa in ba inuwar Allah ba yanzu ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce an karɓi daga jami'in bin Abdullah Allah ya kare da gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsira kumi daga gare shi wannan ko ya afku ne a yayin da wasu daga yakin zatun riƙa yayin dawowa daga zatun riƙa shine manzon Allah ya tsira kumin daga gare shi sai ya auna masa kuɗin biyan yin ninjayar wato ya bashi fiye da yadda ya siya kuma a ƙarshe ma aka ce an ban masa raƙuma aka ce ma ya je ya haɗa da kuɗin da raƙumin duk an ban masa hadisin nan buhari da muslim sun ruwaito Ah, ya eh, an karɓo daga abin sufwana shi ah, shi ne suwai dubin kaisin allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wa maharamatul abdi yubazzar da ni da maharamatul abdi mun je mun yi fataucin tufafi tufafin da ake kira zaben masar mun taho da tufafin zaben masar daga ƙasar hajar hajar sunan waje ne a yaman sai adar sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wato kasa ce mai shuhura wadda ta yi shuhura da dabino suna da dabino fiye da kusan fiye da ko'ina a larabawa shi yasa za a ce mutum ya kai abu inda yake daman akwai abin sai a ce ka hamilu tamri ila hajara wanda ya dau dabino ne yake zai tafi da dabinon hajara ko ya kai dabino hajara to ina ne aka fi hajara dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fasaha mana sarawila ya ce wasu wani wando da muka zo da shi alhali ina da mai aunawa bil ajari wanda yake aunawa a biya shi in za a biya ni kuɗi shi ake ba datan da yake cinikin na zi- da zinari ake ko da azurfa sai a auna a ce to yanda aka yi cinikin ya kai dirhami kaza ne ko a ce a fitar a ciki sai in an fitar din sai an auna an tabbatar ya kai ko dinari kaza ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda yake awa zin ka auna ga kuɗi na ka auna musu nasu a ciki wa arje ka rinjayar da nasu Eh, ka rinjayar da nasu Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin haka nan Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin wannan hadisi ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai wando amma game da cewa annabi ya sa wando ko bai sa ba Ah, akwai sabani tsakanin malamai akwai hadisin da abu ya al-mawsili ya ruwaito da dabarani abu jabal awsat eh, cewa an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kana sa wando yace kwarai kuwa da halin tafiya da halin zaman gida dare da rana dan an umarce ni da sutura ne ko ban ga abin da yake ya fi wando suturcewa ba Eh, akwai wasu amma da suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sa ba amma dai ya siya ne. sai dai ake cewa ai wannan cewa ya siya din dalili bai zai sa siya in ba dan ya sa ba Eh, me zai sa siya idan ba dan ya sa ba an waito hadisai dai masu dama a game da farallan wando illa iyaka da cikinsu ba wanda yake tabbatacce wato ya samu inganci ta fuskar ilimin hadisi Eh, kamar akwai hadisin da aka waito wanda shi gazali imam gazali ya kawo a littafin ihya cewa lokacin da Allah ya rike annabi Ibrahim badadi sai ya ce da shi ka ringa rike al'aurarka daga wanda suke ka shi yasa wato komai sai eh, sai mara sai annabi ibrahim ya yi wando da irin wannan abu komai Eh, duk sauran tufafinsa kuma ɗaiɗaya yake amma wandunansa har guda biyu ne saboda in zai wanke ɗaya sai ya sa ɗaya amma sauran duk tufafinsa rigarsa menene ɗinsa duk ɗaya ne shi yasa in ya wanke sai ya bari sai ya bushe sannan ya sa amma wando baya rabo da jikinsa in zai wanke in zai wanke wannan to sai ya sa wannan Eh, sai wannan ɗin ya bushe ya sa shi sannan ya wanke ɗayan amma rigarsa sai ya tuɓe ya wanke ta sai ta bushe sannan ya mere sa kayansa ba shi da wata wadda zai sa to kuma abu nu'aymin ya ruwaito a tarihin asiha daga hadisin malik ibn utahiya daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce hakika ƙasa tana neman gafara ga wanda yake yayi sallah alhali da wando a jikinsa haka nan kuma imam ahmad ya fi da hadisi daga abi umam Abu Umama ya ce, Mun ce ya Rasulallahi ga ahalul kitabi su sai su sa wando amma ba sa sa mayafi ba sa sa zani su daure jikinsu sai dai wando kawai sai maza Allah ya ce ku sa wandan kuma ku riki kwarjallan ku riki zanin da za ku daure jikinku ku a samu bambanci tsakaninku da ahalul kitabi kada ku ringa shiga irin ta ahalul kitabi a takaice to wannan da yana cikin hadisan da yake sun zo a game da sa wando inda Damiri yake faɗa a sharhin Ibn Majah a littafin sa da na sharhin Ibn Majah Damiri ne littafin nan hayatul hayawanil kubra to wannan littafi ne a game da ilimi babu farla ilimi dangane da koyo da kuma koyarwa dan Allah a tsaya koyar ilimi dan Allah a koyar da ilimi dan Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka ce ya Ubangiji ka kare ni da ilimi wannan yana daga mafi girman hujjoji akan ɗaukakar ilimi da girmansa don ba abin da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙi a ƙara masa in ba ilimi ba in ba ilimi ba kuma ibn maja ya fidda hadisi daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya kasance yana cewa Allahumma anfa'ani bima allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal a wata ruwayar akwai ƙarin wa a'udhu billahi min hali ahadin nar a yanda Tirmidhi ya ruwaito ba ta hanya ɗaya ba ce a ɗaya daga cikin wayoyin ya ƙara wannan wa a'udhu billahi min hali ahadin nar to Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ce ne da su ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke Allah ya hore musu ilimi da wa'anda yake Allah ba su da ilimin ya za a su zamo ɗaya ai ba inda za a yi wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi a ce sun zama ɗaya ya wato istifamin shi ya sa na nafayi ne ko na inkari ne ubangiji tabaraka wata'ala ya ce ubangiji zai ɗaukaka wanda yake sun yi imani daga cikin ku ga wanda yake an ba su ilimi Allah zai ɗaukaka su darajoji ubangiji tabaraka wata'ala ya ce hakika malamai su ne masu tsoron Allah a cikin bayan Allah yan kabar da mu'awiya sai da na mu'awiya Allah ka da a gare shi yace Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda Allah yake nufin alheri da shi ya hore masa fi fakihu fiddini Allah ya hore masa sanin addini ashe kenan in ka ga bawa Allah ya hore masa sanin addini to alama ce ta cewa Allah yana nufin alheri ne da shi hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi daga hadisin Muawiya Ahmad da Tirmidhi ma kuma sun ruwaito shi daga Abdullah ibn Abbas Ibn Majah ya ruwaito shi daga Abi Huraira to an daura Allah masudin Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai ne ba dan kaga Allah ya hore wa dan uwanka wata baiwa ko ya bashi wani abu wanda kai bai baka ba ka ringa burin ina ma a ce kai ma ka sami irin wannan sai a waje biyu sai a waje biyu nan ne in kaga Allah ya hore wa dan uwanka wani abu yake daidai kai burin kai ma ina ma a ce kana da kamar haka shi yasa wannan hasado a nan da aka faɗa ake budatu ake nufi ba wai hasada ba kai burin kai ma a ce ina ma kana da irin wannan na farko dai mutum ne da Allah ya bashi dukiya ya tsora shi bisa ya ci da dukiyar a cikin abin da yake daidai Allah ya hore wa mutum dukiya ya zama kuma an bashi dama yana kashe dukiyar nan ta a cikin abin da yake mai kyau to kai ma kai burin ina ma Allah ya sa za ka samu dukiya ka ringa irin aikin da wannan yake to wannan daidai ne daidai ne amma ka ga mutum Allah ya bashi dukiya yana abubuwan da ba daidai ba ka ringa burin kai ma ina ma kana da dukiya yana da dukiya ba abin da ya sani sai canjin mota yau da wannan gobe da wannan ko sa ka ka ringa burin to kai ma ina ma a ce kana da haka ka ringa haka da wannan ai ba daidai bane ba daidai bane ba wani aikin alheri yake da dukiyarsa ba amma Allah ya hore wa mutum dukiya yana taimakon yan uwa yana taimakon makota kai burin ina kai ma za ka samu wannan dukiya ka ringa taimakawa yan uwanka da makotanka wannan daidai ne to Allah ya hore masa dukiya ya taimaki masallatai ya taimaki makarantu ya taimaki almajirai kai ma kai burin ina ma kana da dukiya ka ringa irin wannan wannan daidai ne na abin da yake mai kyau ne na biyu mutum ne da Allah ya hore masa ilimi ya zama yana tafi da rayuwarsa bisa ilimin yadda ilimin yace ai haka yake yi yana sanar da mutane kuma ilimin to kai ba ka ce ina ma Allah zai sa kana da ilimi ka ringa yin haka hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi wato alimu hadin an shafe maqulun ana nufin annasa saboda a nuna cewa yana koyarwa ga mutane gaba daya wal hasu litta'amini aw lil fasila aw huwa listijani kal muqabala yadda bai mai asma'ani yake faɗa abinda ake nufi bila hasadi da hasada a nan da aka ce hasadu algibdatu buri shine mutum ya burin ina ma a ce shi ma zai samu haka an gaba da gabi musa lashari Allah ya kara yadda gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na daga shari'a da ilimi kamar girgije ne ruwan sama ne aka yi mai yawa mamako ya sauka a ƙasa ya zama a cikin ƙasar nan akwai wajen da yake kyakkyawa ƙasa ce mai kyau ta karɓi ruwan nan ta furar da makiyaya wuraren da za a yi kiwo da ciyawa mai yawa Gadibu ya zama a cikinta kuma akwai inda yake fako ne, amma da Allah ya saukar da ruwan sai ya zamo ta rike ruwan ita bata shanye shi ba, ba kuma ta zub da shi ya tafi ba. Allah ya amfani mutane da wannan ruwan da ƙasar ta rike, suka sha daga gare ta suka yi ban ruwa, suka yi shuka inda suke ban ruwa. Ya samu wani waje daga ciki daga ƙasar nan hura wadda take daban dayar dai ita duwar wasu ne ita ba ta rike ruwa ruwa sauka a kai gangarewa zai tafi ba kuma ta tsirar da makiyaya shi wannan misalin wanda ya tsaya ya fahimci addinin Allah ya san addinin Allah na ba sanillahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi shi kansa ya sani ya koya ya sanar da mutane ya sani sannan ya dawo sanar da mutane ba wanda bai sani ba irin yadda ake samu yanzu mutum bai sani ba amma da ƙarfi ya tsena da kansa a matsayin malam ya ta bai wa mutane fatawoyi na rudarwa na batarwa wannan ya fita daga haka tun da shi bai sanin ba bai sanin ba kuma bai yadda bai sani ba kaga zamo jahili ne wanda yake murakkabi shi kuma na ƙarshen wanda yake aka kwatanta shi da duwatsu wanda ruwa zai sauka a kai yanzu nan yana gaba sauka sai ka gaba sun bushe ba danshin ba komai ina ruwan ya gangare ya tafiyarsa to kamar wanda yake bai daga kai ba ga abin da Allah ya aiko ni da shi na daga shirya bai karbi shiryar Allah ba wanda yake an aiko ni da ita to shi misalin na biyun ne ba a kawo ba misalin na biyun shi ne wanda yake shi ya koya amma kuma bai aiki da shi ba amma ya koyar da wa'yansu wanda shi ma dai wannan koyar wanda ya ga wa'yansu zai zamo ya amfane shi tunda bayan da za a yi kasa da alheri ga wani a ce kai baka amfana ba ko da dai ba haka aka fi so ba ya an fi so ya zamo kai da kanka kai ka fara amfanuwa ita wannan kasar da yake sai dai ta rike ruwa amma ita ba sha za ta yi ba ba za ta fidda tsiri ba kaga kenan sai dai cewa tana rike ruwa wasu ne suke amfanuwa sai dai a ɗiba a yi ban ruwa a wata kasar amma ba a ita ba ba ita ta fidda hukumi ba hadisin nan da Buhari da Muslim su waito shi dan kama daga Salim da Sadin Allah ya kara yadda gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sayyidina Ali Allah ya kara yadda gare shi ko a ranar Haibara ranar da za a buɗe Haibara lokacin da ya kiransa ya ba shi tuta kafin ya ba shi tutar sai da ya kira ko ana gobe za a ba shi tuta ya ce wato an ba wannan tuta ya je bai ya ka cin haibara an ba wannan tuta to je ka kai ka jagora jama'a a buɗe haibara sai ya kowanne aka ba sai ya dawo ba a buɗe haibara ba sai manala da aka dawo masa da tutar ƙarshe ya ce wallahi gobe zan ba da tutar nan ga wani mutum wanda yake san Allah da manzansa Allah da manzansa kuma suke san sa sai ya zama kowa a cikin manyan sahabbai yana son ina ma a ce shi za a ba tutar gobe kashe gari ta yi sai da na Ali ya tashi idan sa ba lafiya manzo Allah ya ce ina Ali aka je aka kirawo shi ya zo ya ce ga tutar nan ku ce ka je ka yaƙe su ka tabbata yaƙin da ake yi ana yaƙi ne dan a shiryar da mutane ba wai ana yaƙi bane dan neman ganima ko dan neman wani abu dan a shiryar da mutane ne shi yasa kai kokari ya zamo da abin da zaka yi mutane sun shirya a hannunka na rantse ma da Allah fa wallahi na rantse ma da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahidan a ce Allah ya shirye mutum daya da sababinka a ce a hannunka ne Allah ya shirye mutum daya wannan ya fi ma daga jagayen rakuma wato mafi zaɓi a cikin dukiyar larabawa a wajen larabawa ba dukiya mafi ɗaukaka irin jajayen rakuma amma an ce wannan ɗin ya fi ma daga mafi zakuwar dukiya hadisin nan buhari da muslim sun rawaito wannan hadisin kamar daga abdullahi amr ibn al-as Allah ya kara yadda a gare su cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita daga gare ni ko da aya ɗaya ne ko da aya ɗaya ne mai rawi a nan waje yake cewa abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ku isar daga gare ni ko da hadisi ɗaya ba saboda idan aka ce ayar ku isar da ayar to cewa a isar da hadisi ma ai za a fahimta min ɗariƙin aula shi yasa ta ta fuskar mafhumi na muwafaka wanda yake aulin domin ayoyi na qur'ani ai an fi sanin su fiye da hadisai shi yasa in aka ce isar da aya ɗaya ma ana bukata mutum wanda